إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata tara ko goma ga wata rajab hijira shekara 1439 wanda ya dace da 27 ga wata na uku shekara 2018 me yasa na ce tara ko goma ganin inda dai muka tambaya na gani lari aka ga wata amma wasu sun ce tsaya wasu ne a wuraren karatu na yanwa amma na tambaya can ma da aka bara labarin na tambayi malamin da aka yi magana ya ca suka yi watan babba ne ca suka yi sun ga watan babba ne shi ta suka ce tsaya wasu rudu ba gani ba ne ba aka yi to amma saudiya na ga lissafin watan su yau goma ga wata ne to ganin tun da sun yi mukula da watan kuma nan har yanzu watan bai da wakili sai mu aiki da goma kenan ko don ganin ba mu da madogara da tabbatatta kan abin Allah wa alam illa kullum magana gyara wannan mas'ala ta cewa da kaga wata ta wannan katon mutane na ji ne wannan bai da madogara ta shari'a ba shari'a ba ce ba ga wata kace wannan wata tsayawar ji ne kurin haka da yan kaga girman shi mun karanta cikin ruwa ingantatta cikin alamun tashin kiyama akwai intifakul kamar kuma ruwa ta inganta kan haka girman wata a ga wata ce dan kwana biyu ne kwana uku kyan ta wannan hanya ba hujja ba ce ba a yi lissayin wata da girman shi a ce wani tsaya waje ne alhali ba wanda ya gai shi ta ma ganin saudiya ta bada labarin shi ne ya muka kama ganin goma allahu ala kayan muhara darasin akwai tambaya da ta shigo na karatu da muka yi na masala kabli da badi maganar na mutum liman ne ya zo raka'a wurin tashi raka'a ta ɗaya ko ta uku zuwa ta hudu ko a ta ɗaya zuwa ta biyu sai ya yi kabbara ma'ana sai ya zamna zama da yake ne ya zamna a raka'a ta ɗaya ko a raka'a ta uku yadda abin yake akwai lokacin da liman zai zamna babu wani abu da zai kama shi na ba'adi babu ƙarin da ya a shar'ance misali daga zama ba bai ba tahiya a wurin sai ya tashi akwai zaman da zai ya fara tahiya ko ya yi tahiya wani ya yi wani ƙarin wani abu a cikin aikin sallah mun ba da wannan fatawa ta babu ba'adi dalilin inda ya zama ne kurin yayi saboda ana sujudu sawi dalilin wani tsari aikin da ba na sallah ba ko ba wurin shi ba ko kuwa rage wani abu a cikin aikin sallah shine asalin dalilin yin kabli ko ba to karkashin wannan lissa istira ganin imani cewa wata sallah ce tabbatatta kai wata zama ne ya tabbata a sunna zisa istira kenan mutum da ya zama na a raka ta daya ko ta uku bai bata ya tashi me ya kara a sallah har zai sa su da sahu babu wani ƙari matuƙa wannan zaman ya tabbata ce ku ruwa cikin sayin bukhari akwai ruwaya ashab na malik bin huwairis haka ruwaya ta abu humaid cikin ashabu sunan ya tabbata iya karantar da sahabbai ya ce zai gwada musu yadda manzan Allah ke sallah sallah salama suka ce ka yi musamman sallar shi tuni da za mu koyar da na ga iyayi na san na kula da abin kwarai to a cikin sallah da ya gaban sauran sahabbai da sauran tabi'ai sahabi ya fi goma a wurin bayan ya kare kuma sun mai shaida haka manzan Allah yake sallah sallah salama kuma a zaman da yi akwai disitara zama na haraka ta ɗaya ko ta uku kenan kan haka ba a yabo wani ƙari a sallah balle a ce a yi ba'adi don an zamna a wani wani zai ci aibe niyya ba ko bai niyya ba wani abu ne dai wani dama akwai shi ne baya yi duk da an ta mustahabi ne ba wajibi ba amma akwai shi kamar masalar limami ko mamu kai misalla shi kadai ya ƙara surori a raka'a biyu ta ƙarshe shi ma wannan babu wani ba'adi don ka ƙara wasu ayoyi ko surori a raka biyu ta ƙarshe babu wani ƙabili ko ba kan haka kenan ba wani sujudu sawi don liman ko mamu kai misalla shi kadai ya yi ƙara su me yasa akwai ruwayoyi sun tabbata bukhari ko musulun ingantattun ruwayoyi annab sallallahu alaihi wasallam ya yi karanta wasu ayoyi ya ƙara wasu bayan fatiha ya ƙara wasu ayoyi a raka a biyu ta ƙarshe da karanta bulugul maram zai ga wani ruwayu a kusa kenan shi ma to kaga a nan baka ce ya sa hata cikin hadari malamin hadari yake bayanin cewa idan mutum ya ƙara sura a raka a biyu ta ƙarshe ce falashe alai a ta mai hadari ya magana me yasa wani abin daman akwai shi a sunna annabi ya shi wani lokaci annabi wani lokaci yakan ƙara wani abu a bayan fatiya a raka biyu ta ƙarshe ta sallah magariba isha ko azur ko la'asar wannan shi ne magana kan haka insha Allah yau za mu yi darasi na 136 a wannan littayi alwaji fi fiƙin sunnatu wal kitab al-aziz za mu yi darasi na 136 insha Allah muna cikin babi na alhiba alhiba ma'ana magana ta kyauta mun yi bayani akan kwadaitarwa ko zaburarwa akan yin kyauta kakkare na abin kyauta ko da kaɗan ne da maganar yin kyauta annabi ta ku yi kyauta za ta sa ku so juna yana manzo Allah zama ke kwatanta kyauta ko da kaɗan ce iya magana ko da aka gayyace shi wajen wata kira na can abinci ko da hoto ne zai amsa kira kuma da cewa daga cikin kyauta wadda aka hana a maida a ciki akwai matashin kai aka mai koma waɗan mai ko almadara kaka maida sai inda za mu tashi karatunmu na yau al-mukafa'atu fil hiba maganar amma kyauta kai ma kame da karama ko kai ma ka bada wata kyautar sama da abin da aka baka ma kariya da haka ya halatta a shari'a hujjar haka sai kawo ruwaya wadda imam bukhari ya rutu haka abu dawo da haka turmuzi ruwaya da take cewa da yake da ke ruwayar ana aisha radiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا عائشة رضي الله عنها تشي يا من زعل إن لي جارين إنا دا مقبتا قدابي dan baban magana da yi man aula bil hadiyya ne a kai a na tsallake ne an aisha aisha wurin biyu ne aisha ya taɓa da girba an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yuthibu alaiha gana kenan aisha take ba labari radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiya iya karbal kyauta wa yuthibu alaiha kuma ya rama shi ma mai da wata kyautar a kanta ya saka da alheri kenan ya halitta yin haka illa kai mai badawa musulunci bai san yin garawa ka kai kyauta don a baka alƙashin walatan tastakati kakka kai abu don kuma ka ɗora mutum yawani so dai akan haka 'yan mutanen karkara sukan kawo wani abu su ba da niyyar a ba su kun har ba a ba su da zama matsala to kai in ka gano dai ka ƙara shi ne kake garawa hausa garawa ka ba da kyauta ba don allah ba don wanda ka ba kyauta ya baka wani abu sama da abin da ka kawo amma ce irin wannan kai in ka gano da manuwar mutumin kaka amsa ka kyale ko kame kuma kame da ma dai kame da daidai ko sama da haka duk da ma kai ba su asali mai yin haka ne mutum ya bada kyauta don a ba shi kari sama da haka yanzu wannan zai ka yanzu mun ji dai babu laifi a kasa karama kyauta in aka maka kai ma ka ba da wani abu nan a hausa muna cewa tukuici aka ce yaba kyauta tukuici ne mana hausa akwai wannan a hausa yaba kyauta tukuici duk da mashi tukuici ana ba wanda ya kai ne ba wanda ya bada ba man aula bil hadiya to yanzu wane ne ya dacewa a ba kyauta waye ya dacewa a ba an aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah inna li jarayn fa ila ayyuhuma ahdi قال إلى أقربهما من كبابا عائشة رضي الله عنها تتي يا منزع الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين إنا دا مقبتا غدابيو فإلى أيهما أودي أتكي مقبتا نابيو wane ne kira misali gida biyu ne makwabtana wanne ne ya yi dacewa da kyautata wa zan ba kyauta sarki zan kyauta guda abu guda zan bada waye ya yi haƙƙin kyautata na dama ko na hagun ko na gaba ko na baya sai ce mata ila a ƙarabi hima minki baba wanda ya yi haƙƙi a kan kyautanki wanda ya ƙoho shi ta yi kusa da taki kenan ya kadiba wanda ƙoho ku ta yi kusa metar nawa ne wanda ya kusa shi ne mafi girman haƙƙi a kanka a cikin makwabta balle inda za a bada abu guda ya diba wanda ya kusa ko kuta ya kusa wannan shi ne abinda ya karanta da ita na wajen ware muhi kusa kenan ko muhi girman haƙƙin makwabtaka tsakanin wannan ma ruwayar bukhari ya kawo haka abu dawud wa an kurayb maula ibn abbas anna maimunata bint al-harith radiyallahu anha akhbaratu أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك آه ƙurai maula bin abbas ke cewa maimuna bin haris ta ba shi labari cewa a taƙata walidata ta ‘yantar da walida ga mata ta baiwata ta ‘yantar da wata baiwata amma wani ‘yantar wadda ta yi wallan ta ta azinin da biyu sama ta nemi uzurin manzan Allah ba wajen ‘yantar da wannan baiwa falamma kana yau muha allazi ya duro alaihi fiya lazai duro a ɗaya fi da kwanan da yake kwana-kwana da yake raba tsakanin matan shi da kwananta ya zo turkinta ya zo ke na kwananta wanda yake ba ta kwananta sai cikin hira sai take cewa a sha'arta rasulallah an ne a takata walidati ya rasulallah ka lura ka lura da cewa na 'yantar da baiwata mana batta nan ya ce a wafa'alta kin yi hakan hakki da kai kiyantar da ita ta ce na'am a tunan gari sai yake ce mata ama inna kila wa ataita a kawalik kan a azamin ajalki inda kika ba danginki na yan uwa bangaren uwa don kinayawa ya san su dangin babu tata masu bukatar sa a cikin magana ya kai ka magana akhawaliki dangin uwa ta nan khad jamin sun akhawaliki nan da kin ba dangin ki na wajen uwa da ya yi girman lada kana azam da ajal da ladan ya girma a nan fikin wannan hadisi da ya ɗauka a ciki maganar hihita kyauta a kan 'yan taddabawa da maganar in za ka yi kyautar ka ba 'yan uwanka saboda nan kamar yadda hafiz bin hajjar cikin fato da bari ya tattauna wannan masa'adar shin a nan za a ɗauka kurin alal talak yin kyauta ya yantar da bawa ya ce a'a illa za mu gama da masa'ala biyu nasu ya tabbata a sadaka alarzi rahim silatin wa sadaka cewa yin sadaka ga danginka ɗan uwanka annabi ce ta lada biyu ne da ladan sadaka da ladan sadar da zumunta kina wannan karin masala biyu ce ta gamu inda ka ba dangin mota da sadaka da kyauta ita kuma yantarwa kina abu guda ne shi sana kenan aka yi maganar a wannan halin kenan yantarwa ba da kyautar ga 'yan uwanta ya yi ta yantar da baiwa kamar da yake dai zahirin hadisin da kuma ganin magabat malamai kan mas'ala wasu na kace a ya san da yan uwan suna da wani hali ne na bukata ganin wata ruwaya suna bukatar mai agaji wajen kiwo Allah alam da ingancin wata ruwaya shi dai nan zahirin wannan hadisi na maganar ba da muhimmancin kyauta ga dan uwa a cikin wanda suke da haƙƙi kan a cikin makwabta ne an a cikin makwabta ne wanda ya kusa kowarka a cikin mutane ɗan uwa na zumunci ya yi iya magana baban uwa ya yi cancanta aula amma ce wanda ya yi haƙƙi kan abu kuma da maganar anan za mu do maganar masalar da ake ta mace kada ta yi wani kyauta ko alkhairi da dukiyarta ba tare ba da uzumin mushi kaga nan ita maimuna ta yi manzalama bai da labari sai ma da ta lura hakin yi ta citar na yi kaga inda ta mai shawara ce ga abin da ya kamata ta yi amma ta ga ta bada ta yantar da ita Allah wa'ala hurmatu tafadil da ba'adar aulad fil hiba haramcin bambanta ɗiya ko hihi ta ɗiya wasu akan wasu wajen kyauta ka hita wani akan wani an nu'man bin bashir qal tasaddaqa alayya abi bi ba'd mali faqalat ummi amarat amarat bint bint rawaha la arada hatta tushhid rasulullah sallallahu alayhi wasallam فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع عبي فرد تلك الصدقة وفي رواية قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي رواية ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن وانا رواية إمام البخاري يروت حق مسلم حق أبو داود abinda yake cewa Numan bin Bashir shi akan shi abin da ya wakana yace tasaddaqa alayya abi bi ba'd mali babana ya mun sadaka da wani abu a cikin dukiya shi an ce bawa ne ya bashi faƙalat ummi sai babar shi ummi babar shi amaratu bin tarawaha babar shi sunan babar shi kenan ka san uwa da ɗa ka aje a tada ko taron amshe ko a yi rikici take so ta ba ɗanta garantin kyautai shi annabi annabi shaida ashe shi kuma wata ba ɗan zai rasa ne gaba ɗaya sai babu shi ta ce la'arar da abin yarda ba da wannan kyauta haka kurin a baka hata tutushi da rasulun zalma ya kasa manzo Allah ya shaida ya yi manjan manzo Allah ya shaida a kan kaba nu'man kyauta kaza fantala ka abi ilin nabi sallallahu alaihi wasallam sai babana ko ya kama hanya ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yushidahu ala sadaqati dan ya sa mana dan manzon Allah ya sheda akan wannan sadaka da ya bani da yawa manzon Allah labari ga abin da ya kawo shi kai sheda na ba dana Nu'man sadaka kaza فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي أفعلت هذا بولدك كلهم وانا أبن لك بقى نعمان دكا ثورا إيان كاباس يتش لا يتش يتش اتقوا الله وعدلوا في أولادكم وجزء وراء الله وي آدل تسكن اليوم وجزء وراء الله نا يجهن كلنش أكن ويشن تقول وجزء وراء الله كنا فرجع أبي sai babana ya komo kan wannan kyauta da ya mini farar da tilka sadaka kenan ya komo gida bayan an game haka ya amshe wannan sadaka da ya bani wafi ruwaya wata ruwaya kal sai ce mashi falatu shidini idan tunda kuwa baka ba dukkan ɗiyanka ba haka to kakkasa ni shaida wannan wannan shaida taka fa inni la ashhadu ala jawr ni ba na shaida akan zalunci in zo in shaida ka yi zalunci amma shaida ka ba ɗanka wani kaza ba na wannan shaida wata ruwaya ƙasun maƙar a yi surruka an ya kunu ilaka filibira sawa zai haranta marai kamar za ka ji daɗin dukkan ɗiyanka su ma kyautatawa kowa ma kyautatawa ya ce bala ya ce ina son haka ya ce fala idan kenan kai ma kakkahi ta wani akan mu ɗan wani shi ne masa'ala hana yin ko hihita kyauta ga ɗiya wasu akan musu wannan akwai masa'alar kyauta mai dalili misali kana da ɗiya manya da ƙanana wannan ya kai armi ko wannan ta kai armi wannan ya kai wata bukata misali da kwalakin zuwa misali an sa mashi gudu ko inji wani abu na bukata an ce shi ma dan shekara goma ya sa mashi inji ko mota kai ko abu ko belu kaga wannan kowa kayan niyya ne za ka mai haka in ya taso a nan ba a kiranci zalunci bukata shi ce zo ya bukaci arme abin mara ya zo a nan don ka ba shi ka mai arme ka ba shi kare ko gida ma na arme ne ga mishi kowa yin zuwa kin za mishi an kaga nan ba a ce a yi wani hiti tunda bukata ce ta kama shi wancan iya ce kana goma ya ba shi gida iya bayan bayan daga bazin mutu ba ce ma ka arma shi bai ka arme wannan ya ka arme iya bukata wani abu na agaji na asan zaman zaman gari he da wannan he da gindin zama he ka ba shi wannan kyauta dalilin wani sababi kaga anan ba an ce ba wannan duk da wasu na cewa a ai gida kaza da wannan gaskiya magana ba ɗan ya ta kyauta ta dalili ba ta cikin wannan wasu na kawo zama sa'ala yaro iya da kwal akwai yaron da zai kai iya misali a biya mashi da kwal filibi wani asali mai yawan zamanin filibi wata za ta kai jika 300 wata miliyan guda ma iya ka hanyar kare mahaifin mai ce miliyaka ya ce wanda miliyakan ya ka ba wasu yaro ɗan shekara goma ɗan shekara biyar wanda ke gida da na boye shi ma ya kawo jami'in bai cikin kwanakin shi ka ga wani ba mana bace ba yin ta ma ba ta so hankali bai kamata yaron da ya kai da ya bukata a biya mashi kuɗi da kwan sai yau da kwanci miliyan uku miliyan hudu a ce duk yan da na gida yan firiyo mai kama su wani gudun kaga hankali bai ɗauka dama gaskiya bane wannan kyauta ce mai dalili kuma wannan in zai zama to laifi inda wani ya taso ka ƙi mishi akwai halin yi wannan shine magana nan an ce kenan kayi bambanci tunda kamawa ne kuma kamawa ne ba shine anan kayi zalunci kina muna magana a kace kurin kyauta mai dalili batta cikin zalunci amma haka kurin ta kun san zan bashi bawa wani abu daban dai wanda ba bukata ba ta kurin dan ana san hihi ta ci kurin kai to da abin da yake gidan da hihi tawa ka yi a kauce ma zalunci sai la yahillu li ahadin an yarji'a fi hibatihi wala yashtariha bai halitta ga wani kowane ne ya yi kyauta ya koma kanta na baka kyauta in amshi in dai ka amsa an gare na baka kyauta ilana an ce akwai bambanci na kyauta ka bani na aika na aika ma na ba wani kai maka to inda ta tashi ta shiga hannun wancan da zan aika shi ke da ta gare na amma zan baka kyautar jika kaza ko abu kaza ban baka ba sai na mutu shi kenan ta zama ta gado na ko kai ka mutu sai na gana mazan bada tunan baka ba in baka ba inda na baka ne ko na aika maka na ba dan aiki kai sai ka mutu ta magadan ka ce na ba dan aiki ko da na mutu ba a mai domin amma tana hannuna kyauta ba ta zama kyauta sai ta shiga hannu in kuwa ta shiga hannu ba ka damar ka amshi sai a wani hali za mu ji a gaban insha Allah kuma bayan bai halitta ka amshe kyauta kuma wala shi tariha kuma bakka sayan abin da ka ba mutum kyauta ka ba shi kyauta kuma ka koma ka sai wannan abin hannun shi shi ma bai halitta duk wani manganu ga dalilai na harko zai kama ruwaya wadda imam bukhari ya roto musulmi ya roto haka abu dawud haka tun zaka da sa'i din dai kenan banda ibnu majah bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai sun karuwa ne an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa lana mathal as-saw alladhi ya'ud fi hibatihi kal kalb yarji'u fi qay'ihi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa lana misal su babu a wajen mu babu da wani mummunan misali kamar allazi ya qaudu fi hibati kamar mutumin da zai koma kan kyauta da yi mummunan misali ne annabi ba ka yi wani misali kalkala ya rito fi kai kamar kare ne zai amai ya koma ya sha aman shi haka matsayin mai komawa kan kyauta da ya kaman kare da zai arme ya sake lashe a manshi haka wanda zai koma ci kyauta wannan shi ne bayani da wani lokaci ɗan masu cin sadaka suke neman su kare kansu kuma ya su kare shiga ciki na maganar ai kudi da kuke cewa ana cin kudin marayu kaza ai kudinmu ne muke tarawa kuma mu raba kayanmu a wani muka yi cikin malamai na gari muna shiri a rediyo ya yi waya iya kawo muna magana kan kudin mutuwa sai kawo sai kawo sai kawo masa'alar su da muke magana akan kudin mutuwa ai kudinmu ne muke tarawa mala iliya mu muka tara ka muka raba me ka kudin mamata sai na ce malam nan ma ka hada wani kwari ba amma zan iske da dan baiwa malami da babba kamar a radio na ce zan iske da ma zan komo a takaice ba na sami shiga ta malam wannan abin da kake hudu kudin ku ne kuke rabawa da warko dai kowa san a nan garin iya cikin abu da ake ga cewa abu ne na kware mutum ya mutu a wani wuri ni na san da haka aka gudo kudin mamacin a gama cin kudin sadaka wuri da yawa na haka a hudo a gama wani ma albarka ne to a bar wannan ma na ku ne ku tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da cewa duk wanda ya kawo sadaka ya saka cinta kaman kare ne ya amai shi ilashi amai shi haka yake nace malam kuma zan koma radio ne bayani a takaice dai na kuma radio na mutane bayani gaskiyar magana ba hujja bace ba da abin da yake da alaka da sadaka in ka yi ko kyauta kakka koma kanta ala kulli hali kenan wajen sadaka da ka zo gaba da Allah 20 ko da Allah 100 an haka mai do maka ko da ba kudin mamata bane kace laihi ne ka ba da sadaka an mai do maka kuma yakan yi dan shi hewa ma a wani lokaci zaka ce kudin marayu kai kaddara ba kudin uban bane zai mutu ko wanda ta mutu ai sunna ce annabi ya umarni mu taimaka gidan mutuwa wannan taimakon akawa marayu akawa a taimaka musu 'yan gidan mutuwa sai kuka rabe kuka ci kun yi daidai kun ci haƙƙin masu ƙaramin ƙari ko kuma da ƙarin wani ma kamar biki balle malami ya ka ɗari a bashi jika biyu mai shirin a bashi la ɗari kaga da wani abu da ya kamata allah sa a gyara shi na ci da addini kuma da halin da bai dace ba yanzu dai na annabi ya mana bayanin mummunan misali mai komawa kan kyautar shi kamar kare ne da zai amai lashe a shi akwai nasin da kawo fi sadakati daɗe ne magana guda ce sai wa an zai bin asalan an abi sami umar bin khattab radiyallahu anhu ya ƙo حملت على فرس في سبيل الله فعداه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه باعيه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعداه فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن الآحد في صدقته كالكلب يعود في قيده آه zaid bin aslam ke cewa baban shi ke bashi labari ya ji umar bin khattab radiyallahu anhu iya cewa hamaltu ala farsin fi sabilillah na ba wani doki saboda jihadi fi sabilillah mana a hau a tayi jihadi na ba da dokin nawa wannan bawan Allah da na ba fa'ada'u da zikan inda sai wanda na ba wanda doki yake wajen shi sai ya bar shi lalace kenan ya tozartar da shi kenan ya shiga halin yunwa fa'aratu an ashtariyahu minhu sai nake so in sayi wannan doki da na bada sadaka kashi zai lalace kayanan da bukata fatan da ya lalace ta ya so sai wannan dokin da ya bada sadaka don ya mana ya cece shi daga halin shiga halin yunwa to ganin sahabbai bayarin nan zama ne ba kana ɗaɗarkan abu maimakon gaje ka tambaya sai ka caɓo ta ka lalata ya zo ka tambaya kuma mai hukumcin kaza bayan ka shiga ka caɓo ta ƙa'ida ga abin da kai shakka kan shi a kai halicci farancin shi kayan ka aikata abin ka zo ka tambaya mai halicci da haramci haka umaru radiyallahu anhu ya ce da na so sai na ya ce ma'ana wa zananta annahu ba'iyu bil khusl ne tsammanin tunda ya lalace kin zai sai da mun shi arha kayan sai shi kuma kenan in cece shi amma wannan abin da ne niyya fa sa'alatu an zalika annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin haka fa qala sai ya mini la tashtari kakkase shi daga annabi kakkase shi wa ina abaka bi dirham wahid ko da zai sai da ma shi da dirhami daya kakkasa wannan hararar ko da zai sai da mashi a kan dirhami guda kakkasa wannan sai ke ce mashi fa'innal a'ida fi sadakati din mai komawa kan sadaka da ya yi kalkalb ya urufi kai kaman kare ne da zai amai sake shanya amai shi kaga nan ai sadaka ce umar ya so kuma ya saya ne don yanto ya ceci wannan abin makacala ko zai sai da mashi dirham daga kasa shi ne hujjar kenan ba a komawa kan sadaka ko kyauta inda ka daga ka ba da shakka saya kuran ka bar ma wanda ka ba ko ya sai dama wanda yake so mana sai dama to wannan bayanin da aka yi na ba a komawa kan kyauta ko sadaka واستثنى من ذلك الوالد فيما يؤتي ولده amma an hudda ma'aihi da ya ba ɗan shi wata kyauta ɗa da ma'aihi babu wannan babu wannan hannun kenan in ma'aihi ne uba ya ba ɗa kyauta yana iya amshewa ta kai ganin an to maluka da abin ko annabi da kai da wani ya zo ya ya rasulullah babana yana kwasa dukiya ta kaza kaza ya ce ai da kai da kai duke dina ubanka ne kenan uba iya da haƙƙi a cikin dukiyar ɗan shi kwarin hede ka ɓoye inda ya kwasa shi ke nan hede ka ɓoye ka yi kai rowa amma da in ya ɗauka ba a ce sai ya biya ya da haƙƙi ya ci a ciki ya ce an ibn umar wa bin abbas yarfa'an al-hadith ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an samu wata ruwaya daga abdullahi bin umar abdullahi bin abbas wayannan sahabai guda biyu suna daga wani magana ko dangana wani magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kira manzala ne hudu sallallahu alaihi wasallam qala manzala iya cewa la hilu li rajulin la hilu li rajul an yu'ti al atiyata thumma yarji'u fiha illa al walida fi ma yu'ti al walada fi ma yu'ti waladahu wannan ruwaya ta mana abu dawo turmuzi ibn mata ta sun zo da ruwaya ya ce bai halitta lahilin rajul bai halitta ga wani mutum an yi wata la'atiyya ya yi ba da wata kyauta sun mai rijul fiya kuma ya koma kan wannan kyauta da ya bada ba mai haka bai halitta wani ya yi ilalwa da ta sai ma'aihi fi ma yuti wa da cikin abin da ya ma ɗin shi kyauta ko mai bada yana iya komawa ya amshi kan shi nan magana ta amini da wannan wai zarar da lamuhuda ilil hadiya fala karahata lil muhdi fi qabuliha nan mutun ne ka ba kyauta yace a sai mai da makanka to anan babu laihi kai da kai kyautar ka karbi kayanka gashi akan haka ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka muslim haka abu dawud haka imam nasa'i عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم وآتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألحتني عانفة عن صلاتي عائشة رضي الله عنها تكي بعد الأبار شوى annabi sallallahu alaihi wasallam salla fi khamisa ya yi salla cikin wata riga khamisa riga ce mana wadda take wani bacin gwado mai ado kudin a ce zane kudin riga wadda take da yake take da zane shi ne khamisa riga mai zane mai ado a cikinta sai da ya salla cikin wannan riga ya ma kika kama bayan da ya ce khamisa ita la'alam tana da disan tana da wasu zane a cikinta fa nazara ila alamiha nazara sai wani dibi ya dibi wannan zanen da yake cikin wannan tuwata shi falamman sarraf da ya kare sallah sai ce musu izhabu bi khamisati hazihi ila bijam ku tahi da wannan rigata wa mana wannan tuwa wannan tuwa mai zane ku kaita ku mai da mu abuja mu ita wato ne bi ambijani da ambijani ku zo mun da ambijani ambijaniya zanen ko tuhar da ba ta da ado ko daya ana mai kudar guda duk ambijaniya hamisa mai zane ambijaniya mara zane me yake cewa dalilin da ya haka fa inna alhatani an salati anifan domin wannan fa inna alhatani anifan an salati wannan tuwa hamisa ta shagaltar da ta ɗauki hankali na ɗazu a sallar da ta ɗazu wannan zanen kan ya tsaya ɗan digiri shi wannan diba kurin da ya ma zane diba guda ya lura da shi kuma ga bai dace ba hankali ce ta yi akan wani abu daban yawan ƙarƙashin wannan ake bayanin cewa kamar da muka bata sun kawo cikin dattawansu karhanta sa duk wani abu mai ado a gaban mai sallah a jikin shi inda yake tsaye da inda yake kallo ka samu duk wani abu mai ado a kawo da duk wani abu mai ado daga masallaci iya ce abu da annabi ba labari irin aikin da ya samu ahalar kitab na kawata yin ado zane a masallaci ita ku yi hankali ku yi hankali da haka ni ban zo ba don kawata masallaci billahi da suka ce la tusukufunha kamar zaka fita hudu nasara kuma na al'umma za ku kawata masallaci kamar yadda yahudawa da nasaru suka yi wata ruwa yake cewa idza hullitu masahifakum wa zawaqatu masajidakum fadimaru alaikum ruwa da albani kan ruwa cikin sura sahiha ta tabbatar da ruwaya idan aka waye gari kuna kawata ƙur'ani ana mai kulli ɗin zile za a abin zinariya kama abin birkewa abu da mai ado abin birkewa ado annabi kiyar magana idan hullitu masahifaku idan aka wayi gari kuna kawata ƙur'annan a masu kwalliya wasu wakil masajin kuma kuna kawata masallatai da zane ado ya ce faddimaru alaikum rushewa ku ta zo ba ku ba abin girki kiran ba mamaki abinda kake gani annabi ya kashe ya hana wannan yawa masala lalle annabi ya labari kuma ya faɗa hadarin abun kuma muna ga hadarin abun so da yawa zai kai maka hujja ai saudiya kaza kaza ina ta ne zo mu hajji wannan wani cikin malaman harami masu karatu wani sai ka mishi irin wannan magana ci dan uwa magana annabi tana na hauri ba abin da ka canza ta dan wani ya kaza wannan aiki ne zamani ya kawo na shugabanni kaza kaza ba bane ba da aka yi wata sunan malamai kun malamai inda za su yi hana za su yi hana akwai abin da ba kai ba ganinka aiki ne na shugabanni kamar da cikin wannan littayin subulu salam shamil buraka wannan maganar asalin abin ma can dama abin haka ya taso aiki ne na shugabanni amma wai ba cewa su malaman sun amince ba ne ba abu da yake wakana hatta a haramin abu da za gani duk marancinka sai ka kaunci don da duk marancin ka ina kaunci ka kaunci a kashin harami kayan adam dole ka ka hakuri ka gamsu ya sallah iya haka ko baturi ne wallahi ya yi ya gaban ma ka irin shi kalla wani abin adam za ka wani mayan mutum tula nan wata mayan ado wani mayan zane a nan gani ka ga wani mayan gini wani abu kun ga abu dole ka wani mayan abu kun ba saba ka dace bakon dole rike hankalinka da ce wani haka bai zamantowa wai hujja dan an yi a wuri kaza eh tafiya mutum ce su burge suna gana an burgewa ne ha abin alfahari ma ga wasu to amma ginin shari'a akwai matsala don masallaci yan abu ne wanda an zo wuri ne wanda aka sakuru a hudda komai sai Allah asalin wurin ibada ta masa ganewa wurin ibada daban wurin kwalliya daban wurin wurin da ake so kurin mutum wanda zuciya shi da wani abin duniya kurin Allah ka sa gaba kakkai da wani abu ya shigo dibin da yawan mazalawa diba guda cewa wani zanen kene ka bai dacewa wani abu da zai shiga tsakanin shi da Allah gito mishi ta tsaye dibe shi diba da ya ce mata za ka ce abu to kenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi gudun diba wani abu mai ado kuma ya ce ga shi ya ɗauki hankalin shi ina ga kai ina gani a kan tsohon haka yi abin da ya dacewa kurin mu kauce ma ado a wuraren sallolinmu bulan zai yin allaka ci gaba a ta tafi a ta mayan tafi mai tsada maye allaka tafi wani gashi mai iri ɗaya zane guda aka huda ka gaba wuzin gashi iri guda zane a mutanen jaraba sun kawo liman mayan kamin gashi mai ado wasu a ga dole ci gaba ce ko shi ma liman nashi na musamman ya ba mai a kama ta a kama lima shi za a ba shi jagorar za a ba mai shi jagorar shi za a ba mai dabi wani shi kamata shi jagorar kamata ma kwanci wani abubuwan ta amma shi limin gani an kama shi mai to kai wannan shi muna magana asali abu da jeki allah shi da mu ya ce wa an sa'ad bin jasama an sa'ad bin jasama allazi wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam أنه أهدى أهدى لرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وبالأبواء أنه صلى الله عليه وسلم شي سعد بن جثامة يبا يبا من زعل الله كوتر ونجكين داجي annabi yana abuwa shi ma abuwa ma wadda suna wurare ne a cikin aikin home annabi a cikin halin ya ba shi wannan kyauta ta kusa mutum jakin daji halaka ne jakin gida ne haram jikin daji halaka ne annabi yana cin shi abin harauta ne kiran da ya ba mazala wannan kyauta wannan jaki na daji a wannan wuri wani wurin ya ba annabi wannan jaki annabi ya cikin harami farar da annabi sai mai da ƙada sa'ab sa'ab ne sama ce mana da aka yi haka falamma a rafafi wajahi raddahu a diyati da mana annabi ya gano kwarai huskata ta canza na ba shi kyauta ya mai domini annabi da ya gano irin yadda huskata ta canza sai yake gaya mini laisa bina radduna alaik walakin na hurum kinan ba mun maida maka bari na kamar raina abu a saboda muna cikin hurumi ne wanda yake cikin aikin haji a nan ba a mai hore ba a harauta saboda shi ta musamman nan zai kama ga magana wata ruwaya cikin kitab na jizak an wa annabi wani ya ya wasu sun yi horauta ta jakin daji wani ya musu kuma daga baya suka ci aka annabi ya ci can ba a yi dan shi ba akwai bambanci tsakanin a yi abu dan kai da abin da mutum ya kayan shi wanda bai cikin harami in ya yi horauta yana cin kayan shi yana yi ba wanda bayan ci harami ne amma idan aka yi don kai mai harami baka ci nan shi sa da muke mai da mashi magana a wannan jikin shi a can kuma ya amsa sau can ba a yi banin shi nan je kenan annabi kenan ya mai da kyauta kan wasu dalilai don iya cikin ma'ana harami kuma da ya mai da wani cikin ya amsa Allah shi da mu sai man tasaddaqa bi sadaqatin thumma warithaha wanda yayi wata sadaka kuma yayi gado ya zagayo misali ka ba wani kananka ko wanka da man shida da ma aka iya mishi ai har da kamsa wanda aka hana ka a mishi kyauta a wajen su ka ba amma kuma magadin ka ne ka ba shi wata kyauta sai ya mutu gado sai ya zo kuma kai ne magadin shi ana kawo can ruwaya ai manzo Allah ce dole kuma kan kyautar shi har ga Umar yayi da kawo ta magana shine kace ba a shari'a da nasi guda kawai shari'a sai ka da nasu shi to zuwan nan mas'ala akan lamarin gado nasi daban na musamman ya zo ba wata dogon fikihu nasi ya zo in gado ne kai ya kawo ruwaya wanda Imam Muslim ya roto haka Imam Tirmidhi haka Abu Dawud عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة كده قال جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله وردها عليك الميراث عبد الله بن بريدة كي تشوف بابا شكوى الأباري وتم تتهزوج أنه صلى الله عليه وسلم ta ce ya rasu ya maza Allah inni ta saddaƙatu ala ummi bijariya ta ce na ba uwata kyautar wata baiwa wa inna mata to babata wata mutu yanzu kuma ga maganar baiwa za ta kuma kenan akan kanga an wuce ajarkin lawo Allah baki lada mana Allah baki ladan abin da kika yi na sadaka na ga kyauta ga babanki yanzu waradda alaikil miras gado ya maido miki kayanki annabi ya tabbatar mata amsal wannan baiwa akan gado shine maganar ta kenan in gado ne ya halitta ka amshi sadakar ta kaba mutum ko da magadin ka ne ka shi wata kyauta ya mutu dalilin gado ba da ka amsa sai hadayar umaru gululun kyauta ta ma'aikata kwange ne kamar cin dukiyar jama'a ce mana kai ma'aikaci ne an sa ka aiki kaza biyan fesi aikin da kake sai wani ya zo kamishi to sai ka amshi kudi laihi ne cin dukiyar jama'a ce ba kan haƙi ba ta da aikinka ne ko kuwa din a ce kudin ma'aikaci balle a samsabi da wani kawo dukiya bada da balle da manuwa ta a mashi wani abu daban an abi humaid as-sa'idi radiyallahu anhu qala استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن التبيع على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي abi umar da ke cewa don salama ya sa wani mutum aiki na cikin aiki na zakka na wasu dukiya ta jama'a ta min tabiya da ya dawo daga aiki da aka sashi sai ya zo da dukiya kashi biyu ya ce ha za da kuma wani naku ne akin da aka ma wani gashi naku ne wa ha za uhudu da wani kuma kyauta ta ne aka ba kyauta a kan ake ga wasu karo karo jiya ka zo ka ce ga naku ganawa sai kan haka ne faƙamun nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar fahamid Allah wa asana alai sun maƙal ma balu da amil na ba'asuhu fayati fayakun hada laka wa hada li fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzur ayuda lahu amla والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خواء أو شاة تيع أو شاة تيع ثم رفع يديه حتى رأينا أفرتي عبتيه ala hal ballagat ala hal ballagat ala hal ballagat sai da su uku wannan ruwaya imam bukhari ya rawaito haka muslim haka abu dawud da wannan bawan Allah zai bayani ga taku ga tawa sai manzo Allah ya tashi ya hau minbari fa hamidallah wa athna alayhi da saba dai muqaddama ya gode mu Allah yayi ba Allah kuma sai ya ce ma balul amil me shahi mutane mai aiki kai dan aiki da aka tura ka da ba'athu ba aike ka je kai aiki fa ya'ti ka dawo ka dawo ka yaka cewa hadha laka wa hadha li gana ka ganawa fa halla jalasa fi baiti abi wa ummi shi mai wannan magana ya zauna man gidan baban shi da uwan shi mana ya zauna a gidansa man fayanzura ya je ya zamana a gidansu ba aiki a rashi ba ya gani a yi gudanar amla ya ga an kame kyautar da ko ba an kame shi ba kina an baka dalilin aikin da aka saka magana ke sai yake cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rai na ke hannun shi la ya'ti bi shay'in illa ja'a bihi yawm al-qiyamah ba wanda zai dauki wani abu na haƙƙin jama'a sai gobe kiyama zai zo ya hamilu ala rakabati za ka zo a saman wuyanka za ka zo da shi in kana ba'iran lahu ruga in raƙumi ne ka ci za ka zo da raƙumi iya ƙara iya ƙara irin ƙarar raƙumi aubakartan in saniya ce ka ɗoka za ka zo da hahuwar tana ƙara irin ƙarar saniya aushatan in karamar dabba ce za ka zo tana karan timkiya ce ko akuya ko rago ko na akuya haka za ka zo an kaci kayan jama'a ba kan haƙi ba sun marafa aidai annabi daga hannun shi ya ce hatta ra'ayina ufuratai ibtai har muka ga farin hammatan shi hammata nan a wani hammata ta wani mutu daga wani wani har muka ga farin hammatan shi ya ce ala halbin lagat ala shin na isar shin na isar na isar na gaba kowa ku sani kenan bai halitta wannan shi ne kenan ta ci da hanci ci da ta rashawa a tana matsayin rashawa ga wanda yake aikin shi ne kuma ya amshi wani daban abu daban akan aikin da yake al'umara wa rukuba al'umara da rukuba wani abu ne irin wani kyautatawa ce ko alkhairi nau'in kyauta ce da ake a lokacin jahiliya na baka wannan matsayin ranka na wannan abin da na baka inda na mutu shi kenan ya zama naka ina da aka mutuwa an kai ka riga yana mutuwa zan amshi kayana kenan kowa ya ji da mutuwa ne shi ne taruko ba kowa ya jira kai ka mutu ina jira ka mutu za mu shekana amma an ni na mutu ma'ana shi kenan huma nau'in min alhibati mu'aqqatun bi waqtin wani nau'i ne na kyauta wadda aka mata lokaci kaidadde fal umara min al umara sai ta bi dammi al muhmalati wa sukun al mim ma al qasr yake ma kamar wai fasara wani nau'i ne suke ada na yin yin shakal wasa daga abu ya ce kenan da damma akan ainihin maraɗa kuma a yi sukun kan min al'umara kuma ma'ar ƙasar ba ta umara ba ko umara a umara ta ƙasar ma'ahudu min al'umar an ɗauko wannan magana daga al'umar na kwanaki shi ne asali da maka mai ma'ana al'umara an ɗauko abin daga umar warruku ba bai wazin umara kama al'umara ma'ahudin shi ma muna muraƙaba na kowa na jiran juna kana jira na ina jiran ka li'annahum kanu yaf'alun dhalika fil jahiliya suna irin wannan kyauta a lokacin jahiliya fayutu ar-rajulu ad-dara wa yaqulu lahu a'martuk iyyaha ay abahatuha lak muddat umrik na baka wannan tsawon ranka kina halitta ma zama a ciki matakar kana rayu فقيل لها أمرا لذلك أنا كنت الأمرا دليل أنت ما تقاكنا دليل كي رأيوك أتكي هم توقع وكذا قيل لها الركبة هكا كتمت الركبة لأن كلا كل منهما إيه، كل يرقب متى يموت الآخر يترجع إليه دوما هكا تاع الركبة نعم تسمع الركبة سوى كون إيا جرى نمون شي يموتو دم ونن أن كيك متو كاهنا زا زا- معناه زا مش كانا إني نمتو كاهن كذا معناه تدمتاكا كنا كوا يجرى متو نمون شي وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت ملغيا to irin wannan al'ada da ake annabi su wani ta annabi ya mata hukunci kamar babu ta ne shirme ne kurin ka bashi kun kyauta ce waje ala kullum min al'umara wa rukuba liman hubata lahu hayatahu wa li warasatihi min ba'dihi la tarji'u lil wa'd annabi sai wani hukunci yanzu duk wanda ya mata irin wannan kyauta tsawon ranka in ka mata maido ni ko kai in ka mutu shi ke na mai doka na ina mutu za ka ce to irin wani kyauta gaba da annabi ya mata hukunci guda kurin liman wuhibata lahu ta wanda ka ba kyautar ce hayatahu in ya da rai baka mai da baka an kare haka wani warsati min ba'di ko ya mutu diyan shi ce baka ji ainihin min shi mun yi magana har tsawon ran shi a shi kenan inda ka haka a sharanci a musulunci ba da haka nan kurin shi kenan shi kina mutum bai so ibada kai ba kakka haka ba kan ne zaka gida da kayan kam kana ce ga na sa gida kayan bukata ta amma ka ci tsawon rayuwarka ta kare kun ya zama nashi a hukunci da shara manzala ke haka manzala hukunta an ka ce mutum wannan gida tsawon rayuwarka ya kara gida alƙali na shara musulunci to wani wai ka haƙuri wa gida kuma da wani kun ba da iya haka shara ta ce inda ya shara ta musulunci gudun shi kenan an kai su mace da suna yi annabi ce to duk wanda irin wannan kyauta ta ruko umara ko ruko ba an kare ta liman wushibata lahu ta wanda ka ba wannan kyauta ce hayatahu iya da rai wali warasatihi min ba'di haka kaga kuma mutuwa ya ta maka da shi ce ta ci gado wala la tarji'u ila alwahab ba ta koma ga wanda ya bada ta an kare mutum ke yi an jabir bin abdullah qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'umara ja'izatun liman umirha wa ruquba ja'izatun liman urqibaha annabi sallallahu alaihi wasallam al'umara kyauta ta umara wanda ake ta tsawon ranka tayi amma liman umirha na ga wanda aka ba ita shike tashi ce duk wanda aka ba ita ta zama tashi wanda aka ba kyautar ta zama tashi haka wa ruquba ita ma ruquba ja'iza tayi liman urqiba ga wanda aka ce an ka mutu ni ko kai don da har mutuwa an kai ka mutu shi kenan kenan ta komo gare ni ina na mutu ka za ka ɗauka to shi kenan ta wanda aka bakin ci wa an wata ruwaya yake cewa jami sami'ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man a'mara rajulan umara lahu wa li'aqibihi faqad qada'a qawluhu haqqahu fiha fa hiya liman umirha wa li'aqibihi dan ake cewa duk wanda ya ba mutum umara kyauta umara a matsayin ranka ka ba wani mutum to wannan umara lahu wa li'aqibi ta wanda ka ba ce har yan bayan shi faƙaɗa ƙada a ƙaunuhu haƙa wufiya wannan magana da kai ta yanke haƙƙin ka kan dukiya taka fahiyya liman umar hawar ya ƙibi ta wanda kaba ce da shi da iyalan shi wa an wata ruwa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha ku rike dukiyoyin ku ba ta kayan kuwa fa inna man a'mar umara duk wanda ya kira da annabi Allah tara in ka san kayan ka to rike kayan ka kake yawan kyauta ku rike dukiyoyin ku kan ku bata kayan ku فإنه من أعمر عمره دون إروانا كيوتا تتعور رانكا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولأكبه توان دكبا كيوتا تشي إيا داري كويا متو كما تدنجي تشي كويا متو كين أم بكا سنكا سنكا ينكا كاكا إروانا كذا كريتا كاينكا وانا جاي داقيرا كشكا جاي كاين بكاتا إيه أما تشوا تعور رانكا توشي كيرا lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh